بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نفرت لطف اجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء يدك والآية وارفض نور تعصمني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الذاكرين وفتنة العبد الجادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau laraba goma ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan zawiya a wannan gari namu na Kafancan. Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Kuma aran ma ya ja mana aya ta bakwai a cikin suratul waqi'a wanda a jiya Allah subhanahu wata'ala ya sa mun karanta ta to amma tunda ayan tana da alaka da ayoyin da za mu karanta a yau sai muka koma muka karanto dan karatun ya zamanto ya tafi daidai yadda za a fa'idanci din. aya ta bakwai a cikin suratul waqi'a Allah subhanahu wataala yana cewa wa kuntum azwajan salata a ranar lahira idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya za ga ba a surutu ka lura in aka je lahira za ga ba a surutu kuma za ga mutane sun kasu kashi nawa sun kasu kashi uku shine ma'ana wa kuntum azwajan salata alhaji hamza ko kagan an ji lahira na surutu ne kai dai ka su kawai rabu da su wa kuntum azwajan salata an an ji lahiran ma za a kasa mutane zuwa gida uku ne an lura ko fa ashabul maimana Allah ya ce akwai wayanda suke ma'abuta dama jiya mun yi bayani akan wannan bayani wasu malamai suka ce su ne wayanda za a ba su littafi da hannun dama wasu malamai suka ce a su ne za su zauna farayin dama na Allah subhanahu wata'ala wanda a jiya mun yi bayani cewa shi Allah fa ba kamar mutum ba wa kullu ma qadara bi zalika fallahu bi khilafi zalika dukkanin wani abu wanda zai zo a sura a cikin zuciyanka yace maka ga yadda Allah yake aka ce Allah ya wuce haka an gane wannan to amma tunda ana magana da mutane ne to sai ai magana da su gwargwadon yadda za su iya ganewa za ka ji a ƙasar hausa ana cewa wani na hannun daman wani ne ko a ce ibrahim na hannun daman allah ne so wannan da aka ce na hannun daman shi ne me ake nufi yana tsayawa a hannun daman shi ne kullum me ake nufi da hausa na'am makusanci to shi ne irin wannan maganan allah yake yi da mutane don mutane su gane ba wai dan Allah yana da gabbai kamar mutane aka ce shi laisa ka mislihi shay babu wani abu wanda yake kama da Allah an gane wannan wannan kuma shine mazhaba namu mu asha'ira an gane wannan mu asha'ira ba ma cewa Allah yana da jiki yana da hannu yana da kafa kamar na mutane aka ce a mu ba ma cewa haka duk wani siffa wanda Allah ya dingina wanda tana kama da na mutane to ba a fassara ta iri na mutane sai dai a fassara ta da ma'anan da mutane suke ɗauka da wannan kamar yanzu da muka ce na hannun damanka kullum yana damanka ne me yake nufi na kusa da kai amintaccenka ko na kusa da kai amintaccenka shi yake nufi da na dama to ma'ana a lahira akwai wa'anda suna kusa da Allah ba dan Allah yana da wuri ba ma'ana amintattu na Allah duk wannan rikita-rikitan da wahala da zaka ga an sha ranar lahira ko su ba ruwansu wannan rana ta buga kan mutum kwakwalwan shi ya rika tafarfasa kamar yadda ruwan dama kullu ko kunu yake tafarfasa ko ruwan talge su duk ba ruwansu da wannan su suna ma wata inuwa ne can gefe kawai suna hutawansu sai an gama wannan rikita-rikitan sannan sai a kirawo su an ce za a yi kaza a ya riga an yi su ba su matan an yi ba Allah ya tsallakar da su dan wana ka neme su su su bakwai ne samfarin mutane guda bakwai ne daga cikin su akwai wanda aha mutane guda bakwai sabatin yadulluhum Allahu yawma la illa illa billahu na daya aka ce rajulani tahabba fillahi mutane guda biyu da suka so junansu don Allah ba don abin duniya ba. Ka ji kana son wani mutum, ba don kuɗin shi ba, ba don kyawunsa ba, ba don sarautinsa ba, ba don dangin dangantaka ko wani a'a kana son shi ne don Allah, ba don ya baka kuɗi ba, in magin gidanka ya ƙare ko na tawada kuma. Ka ji ba, wai in tawada to wanda wannan ka ya kare ba ya baka kuɗi sai ka ce ka sai ka ji ka ji dadi wannan a ana magana manyan manyan kaya tawada kayan gabas ne ko da ke shi alramma ne ya san tawada ya san darajar ta eh to ba kai daidai yanzu eh alramma ya daidai an gani ko to kar ka so mutum wai dan yana baka wani abu ko dan zai baka wani abu a ka so shi kawai don Allah babu wani abu wanda yasa ka so shi sai don Allah to aka ce ranar lahira tana karkashin inuwan alarshin shine ma'ana wa rajulani tahabba fillahi kuma alhamdulillah dukkanin wasu wanda suke intisabi zuwa ga dariqa dukkanin masu bin dariqa na tijaniya ko wani makamancin haka zaka tarar da su suna soyayyar su dan Allah ba dan wannan mutumin da yake dariqa zai ba su wani abu ba in sun haɗu da junan su a Allah ya haɗa su kawai in sun rabu sun rabu dan Allah ko yanzu akwai wani wanda yake son Shehu Ibrahim da zai kashe kuɗin shi daga nan zuwa ina aka yi zuwa Abuja da aka yi Maulidi dan Shehu Ibrahim din ya bashi kuɗi a Abuja ya je dan me yasa ka je soyayya zai baka kuɗi zai baka mukami kawai dan me kake son wannan mutumin don Allah kawai kana son shi don Allah wani ba zai iya zuwa wannan wurin Maulidin da kake ji ana faɗa ana Maulidin a can stadium amma shi yana nan ne kuma yana jin daɗi ya je wurin so ba mun ce kuma sauran mutane ba su da wanda suke so don Allah ba amma tilla mafi yawancin wayanda suke nan yan ɗarika ne to sai a musu misali da abin da ya fi kusa da su an gane wannan to idan ka samu wani mutum wanda kake san shi don Allah ba don wani abu ba kai ma ranar lahira za a tashe ka a ƙarƙashin wannan inuwa ta al'arshi daga ciki akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mutumin da ko saurayin da zuciyarsa ta ratayi ko ta eh ta ratayi zuwa ga masallaci ma'ana ibada ko da yaushe hankalin sa yana nan kan yaushe ne lokacin sallah yana yi yana lura da lokacin sallah da sha'atiha wanda ya rayu akan haka kuma har ya mutu akan haka saurayi ne amma kwarciya da komai bai hana shi yin ibadarsa ba ko ko damuwa da ibadarsa ba kawai kamar da Hausa ka ce saurayin da ya damu da ibadansa to shi ma ana tashi ranar kaga samari sun fi yawa nan ko tsofaffin da muke tare da su a nan wurin ba su wuce su ashirin ba amma mafi yawancin sauran duk matasa ne to in kana so ka je inuwan nan ranar lahira to ya zamanto ka kula da ibadanka zuciyanka na nan yaushe ne lokacin sallah ka rayu a haka haka mutu a haka an ce ana zuwa lahira za ka ganka mutum na uku wanda kanshi za mu tsaya su bakwai ne ka je ka nema mutum na uku shine mutumin da lafiyayye lafiyar shi kalau da ƙarfin shi na sha'awa ma wata kyakkyawan mace budurwa son kowa kin wanda ya rasa ta neme shi don ya yi lalata da ita har ma ta ce za ta ba shi kuɗi don ya yi lalata da ita ya ce mata ni a fafin ma ni ina jin tsoron Allah ba zan yi lalata ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan mutumin za mu sakan ya masa da inuwan al'arshi ranar lahira wannan guda ɗayan ya kamata mu ƙara shi sai ya zama mun faɗa guda hudu sauran guda uku sai mutum ya je ya neme su a wurin malamin anguwansu kuma amana a amana ma kowa ya je wurin malamin unguwansu ya nema wannan malaman unguwan ma san cewa wurin tafsirin ma ana bada assignment Allah malam na hudu wanda akan shi zamu tsaya da idan Allah sai mu ci gaba da tafsirin tunda jiya an ce wani ya ce wai muna dadewa muna ta bayani kawai sai a zuwa a rirge mutane a ta a ta bayani to ba za mu rika yin bayani ba sai a sassauta ko na bara in shi zamu ba ko mu kyale shi kawai ko to shike haram ya ce mu kyale shi kawai in yana son ya je tari ya je kawai abin shi kyale mu wurin karatu ko Allah ya fi mana nan wurin shine masala sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutumin da shi kadai ya tashi a cikin dare ya tuno irin kurakuran da ya yi ya ake cewa laifuffuka da zunubi haka abinda ake nufi da kurakurai kenan laifuffuka da zunuban da ya yi da kuskure ne da ya a rayuwa wanda yana da alaƙa da tsakaninsa da mutane ko tsakaninsa da Allah bayan ya gama wannan tunanin ya ga girman laifuffukan da ya aikata fafabat ainahu sai idanuwarsa suka rika zubar da hawaye domin mene jin tsoron Allah to wannan mutumin wannan mutumin da irin haka ya faru da shi shi ma Allah subhanahu wataala yake za mu sa shi karkashin inuwan al'arshi ranar lahira an gane wannan Allah ya fi mana to fa ashabul maimana Allah ya ce kaga waɗanda suke farayin dama ma ashabul maimana kai ko me ya sanar da kai waɗannan amintattun haka mu za mu fassara kai na dama amintacce ne muka ce ko Bala ya ce wa ashabul mash'ama Allah ya ce wa ashabul mash'ama kaga ma abota abu ma ashabul mash'ama kai ko me ya sanar da kai Allah kai ko me ya sanar da kai ma abota hagu din me ya sanar da kai ma abota barayin hagu din to kusan dai wannan duka jiya an yi karatu a wannan wurin an tsananta bayani an ja lokaci sosai saboda mutane su gano abin da Allah subhanahu wata'ala da yake nufi da saƙonsa a cikin alƙur'ani tunda Allah ya ce wa kuntum azwajan salata mun faɗa guda biyu wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama sai aka ce in Allah ya kai mu yau zamu faɗa tamfari na uku tamfari na ukun sune wasabiquna sabiqun أولئك المقربون في جنات النعيم الله يكي والسابقون السابقون أي معنى والسابقون إلى الإيمان الله يكي دوائن دسكي غزا وزوا إيماني غا الله والجهاد دقم جهادي توك المؤمن الله والطاعات دبيايا غا الله كوي سئر وإن متنن suna jira ne su ji an ce Allah yana so a aikata kaza sai su aikata. Allah baya so a aikata kaza sai su hannu. Daga ciki, kan da kururuta ku kuma, akwai mutanen garin kafanci. Akwai mutanen ina? Garin kafanca. Saboda su ne a bara muka faɗa al'umma suna cikin wani yanayi na wahalar ruwa a rayuwa. Mata da yaranmu mata da wasu ma daga cikin samarin, samarin ba su iya samun bacci isasshe karfe ɗaya na dare an tashi an fara ɗibo ruwa. Domin idan wannan lokacin baka tashi ba, to da safe ba za ka iya samun ruwan ba, kuma ga makaranta. Muka yi amfani da wannan damar aka ja hankalin al'umma a taimaka ga wayanda Allah subhanahu wata'ala ya buwace musu kafin garin Allah ya waye ko kafin sati mai zuwa ya zagayo an samar da bohol bohol a wannan garin sun kai guda bakwai daga ranar da aka yi wannan nasiha zuwa sati mai zuwa an samar da bohol bohol sun kai guda bakwai kaga wayannan ai suna daga cikin wasabiquna sabiqu masu gaggawa su ji menene Allah yake so a aikata a aikata ko da dai ba za mu ce duka mutanen kafancin din ba to amma dai kara kara mutanen kafancin suna ce insha Allah tilla sun yi gaggawa sun taimaki al'umma su kuma ladan da Allah ya yi alkawarin zai bayar zai ba su an gane wannan sauran mutanen garuruwa su ma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu gaba daya to shine ma'anan wasabiquna sabiqun da wayanda suke rigaye suna neman mene imani zuwa ga Allah suna neman mene daukaka addinin Allah wani masallaci ne yake da damuwa su je su share wannan damuwan misali za a iya cewa wannan masallacin ai da ba haka yake ba duk wanda ya san tarihin shi da ba haka yake ba ko wasu bayan Allah suka zo suka sabunta shi to kaga wayannan su ma suna cikin wasabiquna sabiquna masu gaggawa yadda yaya za a yi a daga addinin Allah sanan wasabiquna sabiqun suna daga cikin masu nema ma suke yi menene Allah yake so a yi su yi ka san mutane an kasa kashi biyu akwai wanda zai ji abin da Allah ya ce a yi, zai aikata. Akwai wanda zai ji, amma ba zai aikata ba, nan wurin da ya ji nan wurin zai bashi. Ko kunan garin ba a samu irinsu, ana samu? To Allah ya tsare mu Allah ya kare. To sai aka ce daga cikinsu wa sabiquna sabiquna samfuri na uku wanda ba kowa yake shiga ba, to akwai wa'annan mutanen wanda suna gaggawa ne su ji me Allah yake so a yi su yi kawai. su zai yi ba su karatu mai zurfi ba amma Allah ya ba su kyakkyawar zuciya da zarar sun ji Allah ya ce yana so a aikata kaza za su Allah baya so a aikata kaza za su kiyaye to wayannan su ne wasabiquna sabiquna malam yace dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara yace wayannan din mutanen nan to suka riga kowa ma shiga aljanna su wayannan mutanen ba masu jira kawai su ji an ce Allah yana son kaza su aikata Allah baya son ka za su bari to suna riga kowa shiga aljanna kai dan wa mu ma ba mu zama cikin su ba mu ma mu zama cikin su dan naga wannan mutum wanda kan shafai gashi sai haka yake yi ka gan shi to sai haka yake yi a'a ba ka ji an ce suna a'a kai ma ka shiga ciki an gane yaran ma Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu ku ka kan mutane da yawa ne da gashin suna ɗan yawa to ka cinka kawai sai mu Allah ya fi mana an gane wannan daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ce wasabiquna sabiquna masu da masu gaggawa da rige-rige zuwa aikata ayyukan alheri ula'ikal muqarrabuna wayannan أولئك المقربون في جنات النعيم Allah subhanahu wataala yake ula'ikal muqarrabuna su wane ne wayannan muqarrabuna as-sabiquna as-sabiquna an gane as-sabiquna as-sabiquna ula'ikal muqarrabuna wayannan kaga su ba suna jira ne a ce Allah ya ce kaza su aikata Allah ya ce a bari kawai su bari komi soyayyar su da wannan abin za su bari yanzu ba gashi ba abin da ya faru da yaron sayyidina Umar bin Khattab ko ai yana son matan nashi ba wai baya son ta ba amma da baban shi yace wane ni ban gamsu da tarbiyyar matan nan naka ba ka rabu da ita yace in in manzon Allah yace Allah ya ce ai aure kuma na aure wannan matan baba yanzu kuma ka ce na rabu da ita bari na je na ga ma annabi cikin da yazo yace mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ka ce ai aure kuma nayi amma mahaifina kuma ya ce a rabu da wannan matan bai gamsu da tarbiyyarta ba Mazala sallallahu alaihi wasallam ya wai ga ya take kalle shi ya tambaye shi yace kana son ka shiga aljanna yace eh yace kai wa baban ka biyayya shikenan kawai abinda manzo Allah ya faɗa masa ita bakin shi ya shiru kana so ka shiga aljanna yace eh yace yi wa baban ka biyayya shikenan kuma yana dawowa gida yace mata to ke hajjia ba shikenan zamana da ke ya kare ki hakuri Allah ya haɗa kowa da rabanta shi kenan magana ya kare lehun mene a hake nake ne ko to a irin wannan gaban ne ma har wani malami yake cewa to su kuma iyaye su dubi Allah su dubi Allah su daina ɗaura wa yaransu irin wayannan abubuwa masu nauyi din amma idan har da gaske ba a yadda da tarbiyyar yarinyan ba to kar kuma a bari ta zo ta lalata mene family ta lalata dangi ake cewa da Hausa ko kar a bari an gani amma in dai ba haka ba wani ɗan sabani ne dai kawai tsakanin baban da yarinyi ko da amaryan ake cewa ko ba mamaki in an yi in an yi in an yi mike da suna sallah babba lekon ya ga nama da yawa sai ya ga nama bara biyu ita kuma gidansu sai ta aika da rabin kwano ya rika jin haushi ka san akwai wasu mata mugaye ne yadda ka san kuraye firikin nasu sai su dan daura mai nama kwara biyu amma iyayenta sai kaga an aika da nama nasha-nasha har wani kwano dan karami haka za ka ga an yi an cika nama an ce akai alhali a idan wannan baban wannan yaron ake haka a idan mijin ake baban mijin a idan maman mijin ake wannan su kuma kin daura musu nama yanka biyu to daga nan sai matsala ya fara shiga ko ko kuma gidan da amaryan ne ko uwar gidan take sama baban abinci a kwano a kai mai sai a rika kawo mai abincin a wulakance haka har wannan abin ya rika shiga damuwa a zuciyarsa har dai ya zo ya tsanani yarinyan ko matan ake cewa har ya kawo ga cewa yana son ma dai a rabu da ita tilla ba ta mutunta shi ba ta girmama shi so duka irin wayannan abubuwan mu tsaya mu jama mene yaran mu kunni idan kika wulakanta iyayen mijinki mu ma ki sani ba mu ma za a wulakanta mu kuma za a wulakanta shi ne zabuwa wai labarin wannan matasan guda biyu ko da suka auri yaran yan fawa na faɗa daidai masu sana'an nama mahauta yawwa ba yan fawa ba yan fawa daban mahauta daban ko duk ɗaya ne mu a wurinmu kuma ko to mahauta samari ne guda biyu suka auri yara yan mata duka yan mata yaran mahauta ne a su samarin ne mahauta su samarin ne mahauta shikenan sai idan an an zo gaisuwa sai kowa ya gaisuwa amma idan an tashi sai kowa ya zubo dan abu a leda haka sai a kai shi ɗayan sai ya zuba nama zubu zubu shi kuma wancan sai ya zubo kashi kuru-kuru sai ya zubo ka shi tuka irin manya-manyan ƙasusuwan nan wanda. Eh, ko bargon, sai da ka tsotse ka wurgar. Sai wancan sai ya rika ce ma abokin nashi, ka na yi sa'an siriki wallahi. Sai ka aiko min da nama haka, zuku zuku kaza kaza kaza kaza. Shi kuma sai ya shiru sai ya ce, ai ni ma dai ana aiko min alhamdulillah mun gode Allah. Kai, wata rana dai abin ya ishe shi. Sai ranar yarinyar nashi ta zuwa. za wata gaishe shi za ka tafi sai ya ce zo nan me kike ma wani da yake aiko min da kashi kurukuru haka ya magana ta ce a ɗan sabani ne kawai ne na miji da mata ya ce haba ni na san baban zama ake aiko min da kashi ya ce to ba a haka ba a haka miji girmama shi ake miji mutunta shi ake miji ana sa ya ji a jikinsa shi kamar sarki ne an gane wannan haka ake so mata ta sa mijin ɗinki ko da ya ji kowa talauci a unguwan ba to ana son ta sa wannan mijin ya ji cewa shi kamar sarki ne an gane wannan to ai ba mata ma ba shi sarkin ne a gidan shi sarkin ne ya kamata ya zama a cikin zuciyarki kuma an gane wannan to sai wannan matan sai ta gyara wannan damuwan sai shi ma mijin sai ya koma aiko da nama zubu zubu yace haba yanzu ake maganan aure amma da kawai yarinya za ta je ta ja mu abin magana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana zaka ce ulaiikal muqarrabu wayannan su ne makusanta wurin Allah a cikin daraja ranar yaushe ranar gobe kiyama ko da dai wasu malamai sun ce duka wa'annan samfaran guda uku dukan su makusanta ne zuwa wurin Allah subhanahu wataala wa ashabul yamin ma ashabul yamin wasabiquna sabiqun an gane wannan to dukan su wa'annan mutanen guda biyu dukannin su makusanta ne a wurin Allah subhanahu wataala fi jannatin na'im Allah subhanahu wataala ya ce za a sanya su a cikin wannan aljannan wacce take cike da ni'ima wacce ita ce aka fi sani ko malaman tafsiri suka fi sanin ta da jannatu adnin jannatu jannatu adnin an gane wannan a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين je gaba على سرد موضونة Aha.
متكئين عليها متقابلين alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya ce sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce jama'a da yawa daga cikin al'umomin da suka gabata to za su shiga a cikin za su shiga aljanna ɗiban fari suna ma daga cikin wancan wasabiquna wasabiquna sabiqun ko ashabul maimana ma ashabul maimana suna cikin su wa qalilun min al-akhirin sai dai kaɗan ne daga cikin al'umman ƙarshen duniya su kuma za su shiga cikin wannan garabasa na Allah subhanahu wata'ala to kamar yadda muka faɗa jiya wannan ayan sai ta sa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka shiga damuwa cewa al'ummomin sauran annabawa za su shiga aljanna da yawa kuma suna daga cikin wayannan abu ashabul maimana kuma ashabul maimana wasabiquna sabiquna sannan mu da muka biyo tawagan babban annabi annabin da babu kaman shi annabin da Allah yake son sa annabin da Allah ke masa kirari ha akwai damu sai aka shiga damu to wannan damuwan da al'umma suka shiga shine sai Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita irin wannan sakon a can gaba da yace sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirina sai aka ce ɗan farkon ma da suka yi imani da annabawansu da yawan su za su shiga aljanna kuma al'umman annabi da yawan ku za ku shiga aljanna to ai shine har wani malami yake cewa kai akwai wani mutum ma daga cikin al'umman annabi ma da zai shiga wuta kuwa tilla idan Allah ya ce da yawa ba fa kaɗan bane ko in Allah ya ce da yawa ba fa kaɗan ba ne. Sai wani malami yake ce masa, ai manzan Allah ya faɗa ai. Ya ce kowane mutum daga cikin al'ummarsa zai shiga aljanna sai dai wanda baya so ya shiga aljanna. Sai sahabbai suka ce, wa manya ba ya Rasulullah, to wane ne kuwa ba zai so ya shiga aljanna ba ranar lahira. Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, man ata'ani دخل الجنة ومن عصاني دخل النار wanda duk ya mun biyayya to zai shiga aljanna ba za a wani tsare shi ba kana zuwa sai ka ji Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku da suna cewa udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin haka Allah yake daga cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suna zuwa layira Allah subhanahu wataala ya ce kawai mala'iku za su rika ce musu udkhuluha bi salamin aminin ku wuce aljanna kuna masu cikin aminci wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah yace wani dan damuwa ma da yake tsakaninka da wani a cikin zuciya Allah yace za mu cire maka shi kafin shiganka aljanna ai zai yi ga shagonka ga shagon wani sana'a ɗaya kuke yi ya fi ka kwastoma wannan kwastoman da ya fi ka karka dan jan hausha haushin shi a zuciya killa zuciya ne akwai kashi ni dai nawa kaman babu taba na kashi yau kai ma an lura ko karka dan jan hausha haushin shi sai aka ce to a aljanna ba za ma a bari ka shiga ba sai an cire wannan damuwan da ke tsakaninka a'a wani dan rigima ne ya hada ka tsakaninka da wani ba mamaki shi ya aure budurwan da kai ta hidima kawai yana zuwa yayi gub da ita sai in ka gan shi ma sai ka rika jin haushi in aka zo za a daidaita sahu ka sauka a wurin ko ba haka ba sai aka ce to in an je lahira za a daidaita za a cire wannan damuwan da ke tsakani ko ko a'a tsana ne kawai wani ya daura maka aka ce to babu wanda zai shiga dai aljanna a zuciyarsa akwai wani damuwa tsakaninsa da wani shine ma'ana wa naza'na ma fi sudurihim min jinnin ikhwanan ala sururin mutakabirin ka san yanzu Allah ya kawo mu wani irin zamani ne wanda zaka ga waiwa da kani fa baban su daya maman su daya wai ba sa shiri mu dai garin mu fa nan ma yana faruwa to Allah mun tuba Allah ya yafi Amin.
to addinin musulunci baya san wannan ba ma wanda gidan ku ɗaya ba ko ɗakin ku ɗaya ba a'a musulmi mujarradin cewa musulmi ne shari'a bai yadda ka rika gaba da shi ba ko ka rika jin haushin sa ba har Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna ikwa fa aslihu mene baina akhwaykum an gane wannan al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuhu ko musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zaluntan sa wala yakhzuluhu baya kaskantar da shi ma'ana a matsayina na musulmi a matsayinka na musulmi ba a yadda na wulakanta ka ba ba a yadda in kaskantar da kai ba kai ma ba a yadda ka wulakanta ni ba ko ka kaskantar da ni wannan yan uwa shine karantarwar musulunci duk wani abu koma bayan haka to san ranka ne wannan san ranka ne ko san ran wannan wanda yake yin wannan abu amma a ka'ida na musulunci ana son kowa ya gamanto ɗan uwan juna ne Allah ya ce mai sulatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin Allah subhanahu wataala yake cewa a Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce ahlul jannati 20 wa mi'a sinfi min sinfa ko wa mi'a sinfi هذه الأمة منها 80 صنفاً Misala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ma'abota gidan aljanna, kamar ka ce a aljanna akwai katigori, ɗabaka, ɗabaka, ɗabaka, an gane? Na faɗa yin da abin zai fito, katigori shine mataki na haba kuma mataki-mataki, daraja-daraja a cikin gidan aljanna, daraja-daraja mataki-mataki, to mataki-mataki, daraja-daraja ne har ɗari da ashirin. Al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama su ne suke kan daga daraja ta ɗaya har zuwa daraja na tamanin. Har daraja na tamanin duka al'ummar annabi Muhammad ne suke kan wannan matsayin. Me yasa suka samu wannan matsayin da wannan daraja? Saboda sun zo a tawagan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ala sururin mauduna. Mun yi wannan wurin kuwa? ala turrin mauduna aka ce su wayannan bayan Allah suna nan akan wasu gadaje wanda aka riga aka daddaura su na zinari da zubur daji da yakutu duka wayannan mutaqabilina suna fiskantan juna a lahira babu wani abu wai sunan shi juyawa ƴan uwa ko juyawa suna baya babu babu wannan magana yanzu misali sai yanda kuke kallo yanda kuke kallo haka sai na juya aka ce babu wannan ina kallon kana kallo na ne ba wani wanda zai juyawa wani baya a ba ka gani ba ma a duniya musulunci ya hana ya ce wala ta dabaru ba kar ku juya wa junanku mene baya kar ku juya kaga misali zai yi kana can damuwa da wani sai ka hango shi yana zuwa sai ka juya ko baya faruwa haka an gane wannan musulunci ya hana musulunci baya so tsakanin musulmi da musulmi ya zamanto ana da sabani in har sabanin ya shiga to kowa ya nuna bacin ran nasa shari'a ba ta hana ka nuna bacin ranka ba ka nuna bacin ranka cewa lalle abu kaza da aka yi ba a kyauta ba to kuma kar ya dauri kwana ɗaya kwana biyu shikenan wannan abin ya wuce a kuma ci gaba da mu'amala an gane wanda shi za ka ce baya halatta ga mutum musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi sama da kwana nawa kwana uku kai kowa ya san hadisin Allah ya ce mana Allah ya ce mana ala surarin mawduna mutakina alaiha mutaqabilin aka ce suna fuskantan junansu babu wani wanda zai juya wa wani baya Allah ya yafe mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce يدوب عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
Allah subhanahu wataala ya ce ya tufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in Allah subhanahu wataala ya ce ya tufu alaihim a cikin aljannan akwai wasu bayin Allah da Allah ya tanada wanda yake yara ne ƙanana abin sha'awa yara 'yan shekara goma sha ɗaya sha biyu haka ɗaya shekarun su bai wani girma ba za a gan su idan wayannan yaran ƙanana suna zagayawa a cikin mutane musamman ma yaran su ci kwalliya za a ga abin akwai ban sha'awa ko abin akwai ban sha'awa ko kai ne yanzu yaran ka suka ci kwalliya suna zaune kana zaune a ɗaki suna hawa jikinka suna wannan ba za ka ji haushinsu ba ko ba haka ba eh za ga ma har da hoto za ka rika yi musu amma da maman ne ta ci kwalliya sai ta zo ta yi tsalle ta dira a cikin yanka ta yi tsalle ta dira a cikin ka ta ta ci ka ke lafiyar ki kalau kuwa ke lafiyar ki kalau kuwa ko ba haka ba saboda ita abun ba zai yi sha'awa ba ba zai burge ba nake son shi amma yara ƙanana ga suna tsalle suna hawa jikinka suna wannan za a yi mutum yana so ka gani ko alhamdulillah yara an kai yau an gani ba to sai Allah ya ce to yadda yara suke burge mutane a duniya in suna zagayawa to a aljanna ma Allah ya tanaji wasu yara wanda wayannan yaran ne za su rika hidimta ma 'yan gidan aljanna ka kalla babu bukatuwan yaran amma tilla a duniya an saba yara na kewayawa ana jin daɗi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan tsarin ma aljanna abin da aka ce ba idan kana son ka sha mangoro mangoron kawai zai karkato ne zai aha karkato ya zo har daidai bakin ka kawai zaka dan kama ne mi mi mi mi kawai shikenan abarba ba sai ka wani tsaya kana hakowa ba a'a da kaji kana shan ta za ta taso daga kasan nan haka kawai sai kawai ga ta saluba kanta kawai sai ga ta ƙara matsowa Allah ma ta gani ko lemu ko ba sai ka tsaya kana barewa ba an gani ko ko kumba ba sai ka tsaya kana yayyankawa ba ko karas ina to akwai bukatun wani yaro wanda zai zo yana mika maka kuma to amma tunda an saba sai Allah subhanahu wataala ya ce yaran nan ma za su rika zagayawa a cikin gidan aljanna da mene za a faɗa mana abinda yaran nan suke ɗauke da shi a cikin gidan aljanna wildanun Allah ya ce yara ne ƙanana karkai tunanin wasu manya ne ka san wani zaman babba yana ta gama biya ishe ka amma yaro ba zai dame ka ba za ma ka ji ma mutum yana cewa a bar shi ya saka tai wala lokacin shi ya kan shi ko sai aka ce wuldanu sannan siffar na uku muhalladuna su dawwamammu ne babu tsufa za su dawwama akan wannan shekaran tara goma sha ɗaya wannan shek wannan dai age ɗin haka a haka za su tsaya ba maganan za su girma su tsufa furfura ya fito aka ce muhalladuna abin dawwama ne akan yarantan nan bi akwabe ba an ce zaga duba alayhim ba ko suwa ne aka faɗa yara da me za su rika zagawa aka ce bi akwabi za su rika zagayawa ne da kofuna a hannayensu suna zagayawa ina kuma wani wanda yake bukatan ya sha wani abu shi ta zo a sha ɗan shi kenan amma ba wai dan ana da bukatan sai ya zo sannan za a sha ba duk abin da kake so ka sha gashi nan Allah ya faɗa ya ce yana matsowa kusa da kai to sai in mutum ya sai ya ce to ya zo kawai sai mutum ya dan sha bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in Allah subhanahu wata'ala ya ce da kofi kuma min ma'in wanda yake na giya ne bayda giyar ma fara ce min nahari daga wani korama jadin wanda yake tafiya ba Allah subhanahu wataala ya faɗa ba masalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun ba gana ayan ba fiha anharun min ma'in ghairi asnin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da'amuhu wa anharun min kamarin ladhatin lisharibina wa anharun min 'asalin musaffa Allah ya ce misalin gidan aljannan nan da Allah ya tanada wa duk wanda ya imani da shi ya bisa fiha masalar jinsu da tiwi da mutaku misalin gidan aljannan da Allah ya tattalanta ga masu jin tsoronsa fiha anharu a ciki akwai ruwa min ma'in gairi asin ruwan da bai jirkita da kowane irin abu ba tan tagariyar ruwan ne za ga yanzu kana shan ruwan gora za ga hawan dan dada da kake ji za ka rika ɗin wani ɗan ɗan ɗan haka kuma ko wani ya ce akwai zaki zaki ma ko yaya tunaninka idan ruwan aljanna ne a ce babu wani abu wanda ya taba shi ruwan fa da wani ya gyara ne nan wurin kake shan shi kake jin daɗi yaya tunaninka ruwan gidan aljanna wa anharun min laban akwai ƙoramar nono ne ita kuma nono ne pure nono ba ni wa anharun min labanin lam yatagayyar ta'amu wa anharun min kamarin lazzatin lisharibin aka ce akwai korama kuma na giya giyar ba irin ta nan duniya ba me sa mutum ya bugu har ma ya rika faɗan wasu abubuwa wanda yake ba daidai ba ko har wani malami ya ce ka san me yasa Allah ya hana shin giya a duniya saboda idan ta sa mutum ya sha idan mutum ya sha giyan tana sa shi ya zamanto wawa dolo sai ya rika fadawa cikin kwata yana haka kuma yana ƙara komawa ya fara yana wanda yaran shi ma ba za su yi haka ba suna cikin hankalinsu sai shi kawai da girmansa da komai ya cire kuɗinsa ko dukiyarsa ya je ya sai abin da zai mayar da shi wawa dolo ƙasƙantacce mu lokacin da muke tasowa har waka ake ma wanda ya sha giya sai a ce ya yi marisa a kuma nan kun yi to dan Allah wane ne zai so irin wannan kaskancin da wulakancin ya same shi sai Allah ya ce to a aljanna akwai giya giyan ma faraci ba kuma ta bugarwa shine ma'ana wa anharun min kamarin lallatin lisharibi wa anharun min asalin musaffa da kuma korama na zuma ne zuman ma tatacciya filfes ba mis balantana gaurayar a nan ba ana sai da zuma wanda ake sa ake sa maɗi ba ake siga ne ko ba maɗi ba sai a sa siga kawai a juya maka to ashe labarin da wancan mutumin ya faɗa ya zama daidai ke wani bawan Allah yake ce min wai akwai wani mutum da yake kawo mai zuma yana siya kwana biyu sai bai gan shi ba sai ya buga mai waya ya ce a wani kwana biyu ba na ganin ka sai ya ce mai a ai zuma siga ne ya tsada kai da kake sai da zuma an ce kwana biyu ba a ganka ba wai ka ce a ai siga ne wai ya tsada to me yake kokarin faɗa yanzu da siga yi ka gani ba shi sa duk abin da ka kai kana yi kana ɓoyewa wata rana in dai ba na gaskiya ba ne wata rana Allah zai tona to kaga da ya daɗe yana siyar ma da wannan mutumin ne zuma ashe siga ne shi wannan ya ga kwana biyu bai gan shi bai buga mai waya amma da kwana biyu ba mu ganka ba ai sigan ne yayi tsada kaga sai bayan ya faɗa ne yanzu zai tuna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai tuna ya ce kash ya kwafsa to aka ce to a gidan aljannan akwai zuma tatacciya mai zaki shine Allah subhanahu wataala yanzu anan wani yace wa ka'asin min ma'in akwai kuma kofunan da aka zuzzuba giya irin na aljanna wanda baya aha baya bugarwa shine ayan gaba Allah ya ce la yusaddauna anha wa la yunzafun Allah ya ce fakihatin mimma yatakayyarun na'am Allah subhanahu wataala ya ce la yusaddauna anha ita wannan giyan ba ta sa mutane su rika yin tambele ko ya ake faɗa da Hausa ne mutum ya rika ya rika haka din nan yana da shine ko ko jiri a kaman ba jiri ake cewa ba layi yawa ita bara la yusaddauna anha ba za ta rika sa mutane su rika layi ba ko su rika tantele mu a can haka muke cewa tantele ba za ta sa su haka wala hum wa wala yunzifuna sannan ba za ta sa su ba su rika faɗan maganan da ba a cikin hankalin suke ba ita giyan aljanna ba ta bugarwa sai Allah subhanahu wataala ya ce an ma banda wannan wa fakihatin mimma yatakayyaruna a cikin gidan aljannan nan akwai kayan marmarin da duk mutum ya yi burinsa idan ka ce kana son bisa kaddarawa sai ka ce kana son ka sha abarba wacce take haɗe da abul Allah ya ce ya kai a nan duniya ka taba ganin irin wannan a ce abarba ce amma kuma haɗe da apple ko a kai ka ce kana son ka sha apple ne wanda yake haɗe da ayaba ka dai gade babu shi ne Allah ya ce ai akwai shi a aljanna Allah ya ce babu wani abu wai sunan shi wai shi wai babu komai akwai da zuciyanka ya ce maka kaza Allah ya ce to gashi nan da ka ce kaza idan ka lura yanzu Allah subhanahu wataala ya baiwa ɗan kimiyya wannan irin daman sai ka ga bishiya ne kwara ɗaya ga mangwaro kuma ga lemu a jikinta ban sani ban akwai wanda ya taba ganin irin wannan wani ya taba gani ko to ya tunaninka kuma in aljanna ne kaga banda wasu sun taba gani a nan wurin da kawai haka kawai na faɗa na wuce wani zai ce ya za a yi a ce bishiya ɗaya ga mangwaro ga kuma apple a jikinta to yanzu 'yan kimiyya suna yin haka akwai wani sanadari da suke ko wani dubara da ake yi sai a sa haka a yi haka a yi haka sai a yi haka shi ke sai ga kuma dukkanin tsawonta ba ba zai wuce haka ba ba ma ya kaji wani malmalin ya ce ai ma baya kaiwa haka kawai kana zaune za ka iya tsinka ga apple ga mangwaro a jikin bishiya ɗaya ba wani abin nan ba kamar suna da shanshi ne ko kamar yadda na gani kamar suna da canshi ne sai a daure sai a rufe da leda sai a kyale shi to idan ya fara girma kuma sai a haƙe sai a ƙara cirewa sai a ji a sa shi a dan wani kwando haka sai a ƙara rufewa sai a zuwa a ba su to haka sai ya taso da irin wannan breeding din da ake cewa an gane wannan to wai wannan dan adam kenan ba ya tunaninka idan Allah ne ko ya tunaninka idan Allah ne to sai a ayan nan sai Allah ya ce wa fakihatin mimma yatakhayyaru da dukkanin wani kayan marmari wanda zuciyar ɗan aljanna zai raya masa. To Allah yake fa akwai. Ka gani misali, zai yi ya ce ga apple ga kuma goruba a wuri ɗaya. Zai yi. To Allah ya ce idan kana son haka kai a gidan aljanna Allah ya ce za mu samu maka. Ko a ce ga lemu ga doya. ka ga dai combination din ma ba ɗaya ba ɗaya ne ba ɗaya ba ne to Allah ya ce idan kai ɗin nan ɗin gidan aljanna kana son wannan combination ɗin Allah ya ce za mu samu maka ba wani shi a wurin Allah babu wani abu ya suna shiga gare ni babu ina sai Allah ya ce wa fakihatin ka dai gano wannan ayar wa fakihatin mimma yatakhayyaru da kayan marmari kowane iri ne zuciyarka take so Allah ya ce akwai shi sai Allah ya ce a gaba sai da ya lura akwai mutane da yawa ‘yan sanda ne, sai Allah ya ce?
Wala hami ɗairin mimma ya shtahun, wa hurun ilin ka amsa ni lu'lu'il makanun.
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce, Wala hami ɗairin mimma ya shtahun, da nama na tsuntsaye, wanda zuciyoyin ‘yan gidan aljannan nan suke su. Su larabawa, dukkanin wani abu wanda yake da fuffuke sunan shi tsuntsu sau da haka ko kaza jinsi ne na wannan halittar ko kamar yadda turawa kuke cewa kuke cewa wata halitta wai mamal mamal ne ko menene mama ko ko a'a ba mama ba mamal ne ko kuma akwai l akwai l ko mamal me mamal dabbobi gaba ɗaya ko? To, dabbobi gaba ɗaya ake ce musu mamal, amma ana zuwa a wawware ɗan adam kuma ya fita daga cikinsu, ko amma gaba ɗaya ana haɗa su a musu kuɗin goro. To, haka larabawa suke kiran dukkanin wani tsuntsu wanda yake da fuffuke sai a ce mai ɗayu. To, amma idan an zo rarrabawa don a iya gane wani irin nau'i na tsuntsu, sai a ce wannan da jaja, wannan da jaja, kaza, wannan baɗatu, ko kaza haka, baɗatun agwagwa, haka, duka hamamatun tantabara yamamatun azbiya ko kuciya kaga yanzu ana rarrabewa a samfurin jerin tsuntsaye an gane an wanda hausa ka ne muke sai mu ce tsuntsaye a ciki zaka cire tantabara zaka cire kuciya zaka cire azbiya zaka cire balbela duka samfuri ne na mene tsuntsaye to su ma larabawa haka sai Allah ya ce walahami tsairin mimma yashtahu da naman tsuntsaye sai wani malami Allah ya saka masa dareri ya ce ai magana akan kaji ake yi kaji tilla a duniya mutane suna son cin kaji wannan malamin dan Najeriya ne Allah ya Allah ya saka mai dareri ya ce wannan ai ana maganan kaji ne wannan ana maganan kaji ne tunda mutane suna kuma idan ka lura da wuya kaga mutane sun je kasuwa wai sun siyo tantamaru sun ce a yayyanka musu za su da ban ce ba a samu ba amma da wuya kafin a samu mutum daya da ya je siyo tantabaru guda biyar ko goma ya ce a yanka su duka zai ci sai an samu mutane kaman guda ɗari ɗari biyu wanda sun je kasuwa sun su siyo kaji an yayyanka an abin nan saboda haka wannan malamin dan Najeriya Allah ya saka masa da alheri yace wala hami tsairin min ma yashtahu ana magana akan naman kaji ne da mutane suke sha'awa to Allah yace a gidan aljannan ma akwai su to amma sai mu tsaya mu akan fasarar mene da malaman tafsiri suka yi kowane irin nau'i na tsuntsu kake so ka ci naman sa to akwai a wurin An gane wannan akwai a wurin. Domin zai yi a cikin munan wurin, akwai wanda bai taɓa cin naman ɗawusu ba. Na? Ga kanan? Suna da yawa? To su kwantar da hankalinsu. Dan an je aljanna, to ba ɗawusu ba, ko menene za mu ci shi. An gane wannan ko? Saboda haka, idan muka ce mun tsaya fasarar wannan malamin na ɗan Najeriya da ya ce kaji ake magana. kaga zai hana mutum dawisu ko ba haka ba zai hana mutane ko wani ma zai yi bai taba cin zabo ba kaga duk zai hana shi sai aka ce to mu tsaya akan fassarar da malamai magabata suka yi dukkanin wani nau'i na tsuntsu ko abu mai bubbuke to an je lahira to akwai shi ba in ka ce kana son cin namarsa tale-tale ne kaga akwai wanda ma ba su taba cin tale-tale ba ba su da yawa ko?
Ba su da yawa. Ba su da yawa. Sai dai mutum ba ra'ayi.
Sai ba shi da aiki. Bai ra'ayi to na gane. Ka gani? Talatalo, agwagya, agwagwa ko agwagi. Akwai wanda duk akwai irin banda agwagwa na Hausa akwai na Turawan nan. Giz. Akwai giz. Ka wani ma bai taba ci To ka hana shi ka ce wai ana maganan kaji ne. Ai za ka rage mai jin daɗin. ko domin akwai akwai tsuntsayen da bai taba cin su ba kuma yana da bukatan ya ci wani yanzu a rayuwar shi gaba ɗaya babu abin da yake so ya ci kamar zalbe ko shi abin da eh sai naman kwata a to akwai abin da ana cin shi ne ba wai dan nama ba dan ka huce ta kai ci ne ko dan ka wuce da kai ne Allah ya biya mana sai Allah dai ya ce saboda haka abin da yasa na faɗa wannan ka gano yanayin yadda karatu yake tafiya malam wane zai ce kaza to ba dole bane sai ka tsaya akan fahimtar shi an gane amma mutane su sani cewa mun san abin da wasu malaman suke faɗa ko to amma za mu tsaya akan menene magabata suka faɗa an gane magana na sai mu ce to magabata sun ce kaza mu muna kan fahimtar magabata ne dukkanin wani nau'i na tsuntsu in kana buƙatar namansa a gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya ce akwai shi wala ni tsairin ne ma ya malam ya ce in sha'a in ka so mashmiyan ya zo maka a soyayye naman nan haka sai sai kawai sai ga naman dawis ya zo kawai a soye la ilaha illallah suya ma irin nawa ne nawa ne na aljani a aran ma ya yi buɗe baki kuwa suya na wane jama'a na Allah an gani ko suya na Allah malam ya ce wa in sha in ka so madubukan a dabba maka shi kana haka din nan kawai naman na fitowa la ilaha illallah ka san in nama ya ji wuta ya dafu ba a tsayawa sai ana ta wani gafis a kawai da ka haka ko sai ga yana zamewa kashin kana to al aljanna ma me zaka yi da kashi dan Allah ai sai ka sa yan fawa su su maka dariya ai ko a aljanna me za ka yi da kashi to amma ba da haka idan kai kana son kana da sha'awar kashi sai ka wasa kashin da aka ce aljanna ma akwai kashin kala kala ina gaya maka akwai kashi diya kalla shi Allah yana son ya kwantar maka da hankali duk abin da kake so a aljanna gani wannan waya ce to za a samu ganda ta ce maka insha Allah abin da yafi ganda ma akwai shi ai da abin da mutum yake so ko yanzu yan wana yarbawa su ba za su a ce su ma sun shiga aljanna sun ga gandan ba eh kaga suna cewa bomo malaika bomo Allah kaga kaga mala'iku sun kawo maka komo kawai malam komo ne kuma suke cewa eh komo to ko kuka yi bala'i Allah ya bi mana to almuhim wannan ayan tana nuna mana dukkanin abin da muke so a aljanna Allah ya riga ya tanaje shi da ni da kai ake jira mu aikata kyawawan ayyuka in mun yi wafati Allah subhanahu wataala ya bamu wa'annan kayayyakin da wala min tsairi mimma yashtahun Allah subhanahu wataala ya ce wa hurun in mun yi shi Allah ya ce da ƴan matan nan da kwala ko ƴan shila masu karancin shekaru shekara sha hudu sha biyar sha ga su nan urban aturawa tsararraki ne shekarun su daidai ne ana faɗan wayannan shekarun sha hudu sha biyar sha shida ne saboda hankalinka zai fi kawo karancin shekarunsu amma shekarunsu ɗaya ne kamar misali in an ce shekara sha hudu ne dukkan su ɗan mata ne ɗan shekara sha hudu kasan kuma yana danganta daga gari zuwa gari ne ko a wani garin idan ka ga yarinya ɗan shekara sha hudu sai ka ce wannan ko wanke wanke a gidanka ma bata kai ba a wani garin in ka ga yarinya ɗan shekara sha hudu sai ka tabbatar cewa wannan ma ba ma yara biyu ba yara hudu ta haifa to ya dai danganci gari zuwa gari ana magana dai ƴan mata wacce suke cikin budurtakansu kaga budurtaka na ƴan mata ai yana farawa ne sosai daga sha hudun nan to abin da ake ƙoƙarin nuna maka shine duka ƴan matan nan da ake kira hurul ini to duka suna nan ne da karancin shekarunsu wa hurul ini sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce idanuwan nasu mun sa idan ya zamanto fari fari farin ma fat bakin nan da kake gani haka bakin ma ya zamanto baki wul haka Allah subhanahu wataala ya ce wahurul in kamtalin menene wahurul in kamtalin lu'lu'il maknun Allah subhanahu wataala ya ce su wannan hurul in din kamar misalin lu'lu'u da muka yi karatun sa a baya a wancan sura na suratul rahman ko ba suratul rahman mun kawo ba ka annahunna yaqutu wal marjan to aka ce yadda kaga wa'annan lu'ulu'u din to haka su ma suke lu'ulu'u allazi fi salafi lam tamussuhu al-aidi aka ce kamar lu'ulu'un da aka kawo shi a cikin box din sa yanzu mu idan zamu sai zinari ba ana sawa a dan cikin kai ma yanzu ba zinari ba ko abin hannu agogo ma yanzu ana sawa a akwati ke nake sarka ne na mata ake samu dan akwati haka ana rufewa link ana sawa ana ribewa yanzu agogo ma ana mai duniya ta ci gaba an gani ko to aka ce wannan lu'ulu'un za a ga arifa suke wuraren da ake siyarwa arifa suke saboda ba a san hannaye ya rawaita tabawa in ka ce kana san abu kaza sai a ce gram nawa sai ka faɗa gram ɗin sai a duba a duba a duba sai a gani ga inda namban gram ɗin yake sai a sa hannu sai a ɗauko sai a buɗe maka sai ka gani ke yayi wannan yayi za ka ce to wa'annan matan ka amsalin lu'ulu'il maknun kamar lu'ulu'u ne wanda yake killatacce shine wancan sura na ar-rahman take cewa lam yadmis hunna insun wala jan ka annahunna al-yaqut wal marjan sai aka ce a hurun maqsuratun abin tikaitawa ne a killace ko har muka yi dogon karatu kan matayenmu da suke yawan son fita zuwa unguwanni muka ce ba mu taso mun ga wannan abin ba iyayenmu da daddare ne ma suke fita domin ba sa son wani ma ya gansu in ba mijin nasu an tuna to shine anan wurin Allah ya kara dawo maka da shi yace ka annahunna liyaqaham ka amhurin ka amsalin lu'lu'il maknun kamar wannan lu'lu'in ne killatacce kamar zinari za ga an killace shi an same gilashi an wannan sai dai ka da ta gilashi ko ku nan garin ba a rufe zinari da gilashi in an sa a cikin wannan box a cikin wannan malama mutane ne suna abu a shell ne ko show glass ya cewa to show glass din za ga an ja glass din an rufe sai dai ka ganshi ta cikin gilashi ba dai ka taba ba to aka ce su matan nan sun wuce wannan a wurin kulawa an killace su an taskace su kana wannan aka mahurul in kamtayin lu'lu'il maknun sai Allah ya ce ko an karsa da zan جزاء بما كانوا يعملون Allah subhanahu wataala ya ce ka san me yasa aka tanaji wa'annan matan Allah ya ce ba a tanaje su dan komai ba sai dan ya zamanto sakayya ga wa'annan bayi na Allah kamar da kace da Hausa ba a tanaji wa'annan matan dan komai ba sai dan mu dinnan da za mu jajirce mu bauta wa Allah tsakani da Allah in ya ce a yi mi in ya ce a bari to mu bari sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a aya ta gaba zami ma kanu ya amalu sai ya ce mene hadihil janna ma hadihil karamat yace duka wayannan girmamawan gaba daya an tanaje su ne dan ya zamanto sakayya ga mutanen da suka bi ubangijin su lami lafiya ne a aya ta gaba wadda akanta ne zamu tashi idan Allah ya kai mu gobe Allah subhanahu wata'ala ya ce ba ma za su ji wata magana ba wanda za ta bakanta musu da cikin gidan aljanna a nan duniya an kana duniya za ka ji wata magana mai bakanta rai ko ba haka ba wata rana kana zaman zaman kawai sai abu goma kawai a ce babanka ya rasu ranka ba zai ba zai baci ba kana zaman zaman ko wata rana a ce maka baban matanka ta rasu ko yaranka ya rasu ko wannan abokin nan naka ya rasu ko kwangilan nan ba da aka ce za a baka yanzu an fasa ranka ba zai baci ba to sai aka ce a lahira ba za su taɓa jin wata magana da za ta bakanta musu rai ba. saboda mene Allah ya kiyaye musu mutuncinsu da karamansu tunda sun tsaya sun bi Allah daidai daidai to shi ma ko Allah zai ci gaba da faranta musu har abada a ƙarshe wani malami ya ce ka san me yasa idan an shiga aljanna ba a fita bayan Allah suka ce a'a yace to dalilin da yasa idan an shiga aljanna ba a fita shine saboda ka dau niyya na cewa za ka yi ta bauta wa Allah babu ranar dina tambaye zuciyanka yanzu ka ji akwai wani rana da kake so ka daina bauta wa Allah ka tambaye ta da sauri to idan an santa ce maka babu to ka tabbatar in ka shiga aljanna babu ranar fita shi ma insha Allah yadda zuciyanka nan ta tabbatar babu wata rana da za ta daina bauta wa Allah to shi ma Allah ya tabbatar maka in ka shiga aljanna babu ranar fita za ka dawwama har abada saboda wannan kyakkyawan niyyar naka Allah ka tabbatar da mu a haka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa abin da nake ganin za mu dauka a karatun mu na yau kenan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura sai a وعليكم السلام dan wa yana tambaya akan cewa ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama guda bakwai an ce shida na na Khadija ne alaihi salam ko radiyallahu ta'ala anha ta haifa masa to kwara ɗayan nan fa wane ne ko wace ce ta haifa masa sai mu ce maka wata baiwar Allah ne da ake kira da suna Mariyatul Qibtiyya Mariyatul mene ta hada ce ko a rubuta maka Mariyatul Qibtiyya an ji ko in bai hada ce ba Malam Ibrahim a rubuta masa Mariyatul Qibtiyya sai ya rike tunda yaro ne yanzu yake tasowa Allah ya karfafe shi da Allah sallallahu alaihi wannan shine alfanka sunanta Mariya Tulkiya an gani ita haifa masa Sayyid Ibrahim Sayyid Ibrahim wasu na ce masa Ibrahim Mu'azzam Ibrahim Mu'azzam an gani ko shine wanda da rasuwarsa har manzon Allah ya fitar da hawaye wanda da sun tabe ya ce a manzon Allah har da kai an yi rasuwa kana kuka kuma ya ce a a ai wannan kuka ne dan rabuwa da shi na tausayinsa ba wai kuka don damuwa ba cewa yaya Allah za ka kashe min yaro a yake ba shi bane kuka ne na tausayin wannan yaron ba wai kuka na damuwa na abin nan Hmm. to duk wanda ko za a ga manzon Allah ya bubda hawaye kai ka san ba karamin abu ba a ranar da wannan yaron ya rasu sai da rana sai rashin lafiya sai da rana sai rashin lafiya har wasu daga cikin mutane suka fara cewa kaga yaron manya yaron manya ya rasu kaga rana ma tana jaje ko manzon Allah ya hankalinsa ya tashi ya fito ya ce waye ya gaya muku haka da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba su rashin lafiya dar rasuwan wani ko dan haihuwan wani an gane wannan Allah ya ce mai Allah ya ce mai wani tambaya ina da tambayoyi sun kare yau اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والإسلام والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا والأمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين